أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعمول والخاتم لما سبق ناصر الهدي بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وبدايه العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا أيها الشيخ اهدنا إلى هذا الوعدين وطاعت لي من نفس تأتي لنا من زفري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى المسلمون الكرام جيء الله تعالى الآية التي هي مسلمة وإن الله تبارك وتعالى وأن هذا سلاتي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وساكم به لعلكم تتقون zamu tashi akan ayat da ke cewa sun malitarti su ma'atina musul kitaba tamaman alal da zai asana wa tafsiran da kulle shayin wa hudar wa rahmatun la'allakun an gama wancan magana ga baki daya ta zama da wata ala za a shigo da kisar annabi musa kuma yanzu su ma'ace na musa kitaba sannan muka ba annabi musa alaihi salam littafi shi ne littafin attaura mana malamin lirabi suna cewa su mai rinzo tartibin akhbari yana bada labari ne a jere in ya zo ne zai ce daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza tamama wannan littafi wanda yake yana cike yana cike da ni'ima a cike yake wa alal ladhi ahsana da kuma wanda suka kyautata riko da shi suka tsaya suka yi duk abin da ake nema su yi da wannan littafi na taura wa tafsilan wani jami'in nan yana bayani fila-fila da kulle shi ya zafi da yi fidini da duk abin da ake bukatuwa da yi zuwa ga addini ayan littafin da na taura hudar shari'a ce wa rahmatun sannan kuma rahama ce ga bani isra'ila da allahun bi da kare na biyu da allahun bi umar na bi da kare na biyu ko za su yi imani daga muwa da allah wani da su cewa akwai tashi shi yasa kafin gizi ya ji kansu ya kawo wani littafi wanda ya kasance shirya ne wanda annabi musa alaihi salatu wasallam ya mutu da shi na wa hada kitabun hada kitabun sanna malamai sun yi maganganu da yawa kan abin da ake nufi da fassara kalma ta tamara su malamai suka ce ai ana ubangiji yana nufin awace na wani kitawa da yan jama'a ne ba allah ubangiji ya ce mun ba wa annabi musa littafi domin mu cika masa hikimomin da muka masa mun masa hikimomi da yawa amma ba shi littafi na kawai shi ne shi ne cika masa sauran hikimomi shi za ka ce masa tamara da ni'ima wasu malamai su fassara da haka ismail da kuma suka fassara wahalar da zai asara ai abin da yake nufi shine wanda ya kyautata tsayuwa da littafin nan ko wanda ya kyautata ibada da littafin nan ko wanda ya kyautata ayyuka da littafin nan ma'ana shi wannan harafi na halar da zai asara yana kasancewa a sifa ne a cikin wannan jumlar gabaki da sifa ce mai kyau ai bil qiyami bi sawil qawl walwala tamamun abinda ake nufi da tamamun biyu zuwa da fassara shine ma'ana bi sababi kiyami bi mutumin da ya dauke littafin ya tsaya da shi ya aiki da abin da ake nema a yi ci ba a wula ya bi littafin sau da kafa abin da ake so a yi da shi biye da shi ma'ana ya bi wani tsari ma'amurati ya bi duk abin da aka ba da umarni ya aikata wani tsari ma'amurati sannan kuma yi ne su ci duk abin da aka hana a cikin littafin nan saboda haka wasu malamai sun fassara tamama da wannan fassara sun kuma dama bani isra'ila kullum muna karantawa ɗaya annabi yaƙub ne ake cewa bani isra'ila shi annabi yaƙub ɗin sunansa ne isra'ilu to ƴaƴansa da suka zo daga baya suna ke ce musu bani isra'ila Allah da baraka wa ta'ala ya ce wa hada alquran kitabun anzalallahu fattabi'u wa hada kitabun anzalallahu mubarakun fattabi'u wa taqulu allakum turhamun wa hada alquran wannan littafi na alƙur'ani kitabun littafi ne anzallahu wanda muka saukar da shi mubaraku mai yawan albarka fata bi uku ya ala bakata ya mutane maka kuma wannan littafi mai amali bi ma fi ku yi aiki da abin da yake cikin sa wata kurkuma ki kafirci ko ku tsoraci kafirci da Allah kun tura mona ko ga Allah ba ki zai ji ga ku na
أن تقولوا كما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين
na kamar yadda muka karanta a baya shi wannan littafin kullum Allah ubangiji yana sifanta shi yana cewa kitabun anzalahu mubarakun littafi ne da mun saukar da shi mubarakun ai kasirul khairi wa kasirul baraka littafi ne mai yawan alkhairi littafi ne mai yawan albarka kasirul manafi fi dunya wal dini littafi ne mai yawan amfani a cikin addini da duniya fatarku ya alama kada ya tabuwa da kitab amalu bi ma fihi dole littafi ku yi aiki da abin da aka rubuta a cikinsa wata gurgura da allah ku turamuna ku ka barci domin allah ta bada wata ala ya kuka ya kaji zama kura wani malakaci yana daga cikin albarkar littafin nan an da baka ku duniya da baka yi kura cewa duniyan nan za ta wanzu ne don alkurani yana wanzu a cikinta ma da alkurani yurau mun san ana karanta alkurani farantaru wanda ba su wanda su da alkurani in dai ana karanta alƙur'ani ruwan sama ba zai yanke ba tsire-tsire ma ba za su yanke ba wannan su zuriya ma ba zai yanke ba za su wannan duk ba za su yanke ba ko in za a rubuta alƙur'ani idan aka ɗauke alƙur'ani a tarin yanka min a tarin yanka min a tarin yanka min ma'aji shi yau har ya kasance ba ma wanda zai yi daga sashi alƙur'ani ko kuma na yanka mani a fasa ko kuma zai ke ba wanda ya haddace shi ba masu kiyaye shi to daga nan kan sai kasance kawai a wani yafi masari an riga an shafi takardun kawai takardu ne zama babu rubutu to abinda zai rike wa ranar babu abinda ya rike kawai sai dai kawai kiyama ta tashi wata kurkura da allah kun tunanuna ku ji tsoron kafinci in kuka ji tsoron kafinci allah ta baraka wata ala zai ji gawo an tabbun na allah ta baraka wata ala ya ce anzalnahu mun saboda alqur'ani li'anna qulu li'anna taqulu saboda karku ce inna ma unzila alkitabu ala ayati mu mutanen garin makka ba a saukar mana littafi ba an saukar wasu mutane ne da guda biyu ko su da ba guda biyu alyahudu wa nasara yahudawa da nasara min kabli na wanda suka zo gaba gare mu mu ba ba mu komai ba ai inna kunna hadda la tasibna kafirin mu kuma wajen karatu wajen karanta wannan littafi ko wajen darasin wannan littafi ai mora kararru ne da adam ba ai mutu dala domin mu kuma san abin da yake ciki ba in dai san bai wata domin dillin da aka saukar da zuwa alqur'ani littafi ne da ake kawowa da yaran da yaran bakin annabawa misali shi a taura in annabi musa ne ya kawo shi to yana magana ne da yaren shi wasu malamai suka ce shi ma annabi musa ya yi magana ne da yare irin na annabi ibrahim ibrahim ko kuma ya magana ne da yare irin na nabi isra'ilu siriyanci ma'ana ne littafin da ya zo da shi din nan ba larabci ba ne ɗan su ko larabawa ne me yasa ba za a kawo su ƙur'ani wanda yake jin larabci ba tunda su larabawa ne Allah da baraka wa ta'ala ya amin wannan littafi na alqur'ani wa innahu tanzilu rabbil alamin Allah tabaraka wa ta'ala shine ya saukar da shi nazar bi ruhu amin malaika da biyu sun saukar da wannan alqur'ani ala qalbi da yakuna min al-munzirin yazo maka da wannan littafi ya rasulullah domin ka domin ka yi gargadi ko ka gargadar da su bilisanin arabiyyin mubin wannan alqur'ani ya zo ne da harshe da larabci inna anzalnahu fi lailatul qadr kuma mun saukar da shi ne a cikin daren lailatul qadr kuma kitabun fustilat ayatu ko kiman ayatu littafi ne da Allah bagiji ya kyautu da ayoyinsa sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cewa tabaraka allazi nazzala al-qur'ana liyakuna lil alamin nazira mun san nan wannan alqur'ani ya rasulullah domin kai wa mutane gaba ki dai na alam gargadi domin suke jira ne a ga musu wannan alqur'ani ya larabci ne tunda an kawo su da su da a gaba gare su ba na larabci wata su an kawo su nasu na wata kullu annan أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهديهم لقد جاءهم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدق عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون Allah tabaraka wa ta'ala sai yanke musu hanzari yace aw taqulu law anna unzila alayna alkitabu la kunna a'la minhum faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmatun wa man yuzlamu mimman kazzaba bi ayati llahi wa sadaqa anha sanadil ladina yanzifuna an ayatina suwal adhabi bima kanu yasrifun Allah tabaraka wa ta'ala sai yanke musu hanzari aw taqulu ko su dinka cewa law anna unzila alayna alkitabu la kunna a'la minhum da dai mu ne aka san zuwa littafi to da kunna a damin da mun kasance mun fi shirya fiye da su domin su ba sa gane larabci ko ba sa gane karatu domin mu Allah muke ya ba mu hankali ya ba mu fahimta ya ba mu basira ya ba mu fasaha ya ba mu ma'ani ya ba mu badihi duk abin da ke nema da Allah muke ya ba mu Allah muke ce fa kan ja'a bayyinatu min rabbikum kuma bayanin wannan littafi alqur'ani ya zo muku daga wajen Allah wa izinku kuma littafin nan hudan wa hudan shirya ne wa rahmatun sannan rama ne mai wani taba ga wanda ya fi shi kamar azlamu min man kazzaba bi ayati llahi ai la ala sabu babu wanda ya fi zalunci wanda ya kai wanda ya kai ta ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala wasa da ba ai shine bi ma da ala da ya kawar da kai an ha gaba da ayoyin alqur'ani ko littafin alqur'ani ko mujizun alqur'ani ko annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ta sanar da zai ne alayatuna su al'adari da tsaro za mu kautar da waɗanda suke kautar da kawunansu ko suke kautar da rayukansu ko suke kautar da hankulansu ga barin ayoyinmu za mu saka musu da su al'adari ma'ana da mummunan azaba shi ne aishi da ce shi ne tsananin azaba bi sababi ma aka hannu yanzu kuna da sababin abin da suka kasance suna kawar da kai da shi na هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا na na akwai maganganu masu ɗan tsayi a wani magani wanda muna bukatar kodi ko kodi makaranta wadda suke alaƙa da ayar da makaranta shi na na wa'ada kitabun an zarna wa mubarak cewa wannan littafi da muka saukar da shi din da mun saukar da shi ne mai yawan albarka ai kasirul fi kasirul barakati wal manafi dinan wa duniya da qur'ani littafi ne wanda yake da alkhairorin da yawa wanda yake da albarkoki da yawa ma'ana hadar qur'an azim wannan qur'ani mai girma kitabun anzalallahu min al-lawhi mahfuz littafi ne da muka saukar da shi daga lawhi mahfuz lailatul qadr a daidan nan lailatul qadr ila sama'i duniya zuwa ga sama ta uku wasu malamai suka ce a baitul da aka saukar da alqur'ani aka ajiye shi wasu malamin tafsiri ko ulumul qur'an sun ce gurin baitul izza yana sama ta uku fi baitul izza akwai na kitso baitul izza ثم نزل مفرقا سنة الله وتعالى كما نسوك الدشي على ربي على حسب الوقائع أبي سأول شيء أو قوة يوم كل أو كذا يوم أسوك الآيوي ويوم أو كذا يوم أسوك الدسوري وترانا ولا أبي أو قوة فارو آية واسفة مبارك تسير الخير ولا القرآن من البركة من يوم الخير والبلاء في في الدنيا وإيش أمانة في الدنيا بالشفاء bishafari bi zan zai ceto da duk mutumin da ya rike shi a cikin duniya nan da kyau wal amnu min al kisri sannan kuma alqur'ani ana karanta shi yana da shi da za a samu kisrewa ba kisrewa Allah wani zai tsare mutane da kisrewa ga baki daya wal dalalu fil akhirati sannan kuma Allah wani zai kiyaye mutum daga bata a lahira in yana da yana alqur'ani to da alqur'ani in gani shi a duniyar nan zai baka ceto in ka jira yana ba zai baka ceto in ka jira yana lokacin da kowa yake mata kowa da ke rudewa kai ba za ka rude ba saboda lokacin alƙur'ani kamar an tambaya da aka ce ya alƙur'ani ya kasance ne aka ce alƙur'ani kamar da kullum muke karantawa littafi ne da ya sauka mai surori ɗari da goma sha hudu littafi ne da ya sauka wasu surorin na garin makka da wasu surorin na garin madina ta ka haka shi ga baki ɗaya abin da ya fara saukowa a cikinsa shine farkon suratul alaq ayoyin nan guda biyar kai Allah tabaraka wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wannan ayoyin sunan suka ba su fara Qur'ani ga waki ne malamin tafsirin ulumul Qur'ani sun ji ba babu jayayya akan waɗannan ayoyin suka fara saukowa to daga baya ayoyi suna saukowa surori suna saukowa har aka yi surori wasu malamai suka ce 83 aka yi 83 a garin makka surar da ta sauka ta kashe a garin makka ita ce suratul mu'minun ko suratul ankabut ko suratul qadafi shi kuma wannan sun sabani ne wajen sabai masu riwayoyi wani ce kaza ne wani ce kaza ne wakila an ce suratul mu'minun watakila ka ce suratul ankabut watakila ya kashe surar da cikin duk surori ne na makka surorin da suka fara sauka a garin madina kuma sura ta farko da fara sauka a garin madina ta ce suratul baqara wanda take magana yahudawa in za ka karanta suratul baqara za ka ji ana magana yahudawa ne yan kamuri zauna wanda suka dawo madina suka zauna wai suna jira an salatu suna mai dawo idan ya dawo an ce ne garin da zai hijira za su kuma da shi saboda haka bukatun kamar sun tuna da su da kabaru ba ma da a ma'ara kuka horo suka zaura a wannan gari surar da suka wata karshe a garin madina ita ce surar ma'ida surar ma'ida ita ce surar da suka wata karshe a garin madina amma kuma ba a cikin ta ne ayar da suka wata karshe a cikin qur'ani ta ce ba ayar da suka wata qur'ani ta karshe ita ce ayar cikin surar bakara wanda ke jawo ta zuwa wata da kuma ne da Allah subhanahu wa ta'ala ba kaza ba kullu ayatu wannan aya ita ce ayar da suka wata karshe a cikin qur'ani ala'ayi halin an sake dawo da maganar nan ne cewa Allah da baraka wata ya so da Qur'ani nan ne a cikin wannan wata wata da ake ce mata wata Ramadan saboda haka da rana sai mu yi kama da malaika da dole da dole ga wannan Qur'ani shi baya shi baya sha sai mu koyi da shi na fara 20 da kuma fara 30 da dare kuma mu yi kama da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cin abinci yake ci yake sha yake hutawa yake barci wani lokaci ya ce ina jin yunwa wani lokaci ya ce zan ci abinci sai suka ba da shi a cikin hawalin tsaraba shari'a da dare har lokacin da abin da zai keto mu daina cin abinci shi kenan mu ɗauki abu mai har kwana talatin ko kwana ashirin da tara da wani alƙur'ani ne ya sauka a cikin wannan wata kamar da kullum malamai suke karanta mana to su ne mutanen garin makka cewa suke yi su masu gamsu da alƙur'ani ba ko masu gamsu da littafi ba amma ga yahudawa da nasara ba su littafi amma da muna son mu aiki da littafinsu ai ba mamakin yarensu yare da suke magana da shi suna magana da yare guda biyu ne ko da yaren ibraniyanci yaren annabi ibrahim ko yaren siriyaniyanci yaren annabi ismailu to mu kuma ba wanda muke ji ba ai mu larabawa ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake musu a hanzari ga baki daya yake cewa su ba su ga musu da littafi wanda yake magana da larabci shi alqur'ani shi ma littafi ya sauka ne nazar bi ruhu lamin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisan al-arabiyyin shi ma da littafin ai malaika jibrilu ne yake kawo shi a babin dan aike zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk da lokaci kafin ya zo ma yana fara sallallahu sallama yana faɗa yana faɗa shi ne yake masa malaka rubi da sana da bisa da rubi domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah miki ya ce masa wa innaka la tulqa alqur'ana min ladun hakimin alim kana karɓar alqur'ani nan ne gaba da gaba a wajen Allah amma a babin koyarwa da babin ladabi ana ce mana sai wani ya kawo ma a babin tarkini shi ne malaka jibril da shi ko tsakiya yake kawo wa idan wani ga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wani ya dirga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ko shine malamai suke cewa bayan da za ka karbi littafi da kuka karanta kawai dole sai ka samu malami mai tarkibi ya koya ai ka zama da yaka dalilu ya zo yana koya da sallallahu alaihi wasallam alqur'ani tare da sallallahu alaihi wasallam ya iya wannan tsari ne na karatu tsari ne na koyan abu abin da zaka koya to ka je wani ya koya ma ya baka idaza ya baka sansara haka kawai kanka ji ka ji larabci ka gane bayani kawai ka dauka kana karantawa kana gaya mutane abin da ka gane da abin da ka gane ba abin da maka rubuta a kai amma dole ne sai ka koma wajen wani wanda shi ya karbo shi ma daga wajen wani shi ma ya ji daga wajen wani har zuwa malamin su na karshe saboda haka wannan karatu din yana gaya mana cewa karatu dai shi yin sa ake yi sannan kuma karɓar sa ake yi da izini yin sassara da izara wajen waɗanda suka koya ma shi kamar yadda alƙur'ani nan ya zuwa na sallallahu alaihi wasallam ta wajen wasu da mala'ika jibrilu yana zuwa yana karɓo masa daga fadar Allah yana kama masa saboda haka duk wanda zai karatu shi ma sai ya koya a wajen wani sai wani ya bashi sai wani ya koya masa kamar da kuma malamin suke karanta na yanayin da magana suka ba wal ma'ana abinda suke cewa wani na kawo musu wani littafi su ba sa fahimta ai lana famu da rata mu ba ma gane abinda suke mutu domin yayin da wannan littafi ya zo da shi ba da yaren larabci ba domin ko larabawa ne tsantsa masu jin luga da larabci amma wannan littafi ba larabci ba ne shi ne Allah da baraka wata ala ya ce su ma kawo su littafi domin shi a taura da injila da sun sauka ne kan tayi baje ne kan da sun sauka ne kan wasu jama'a guda biyu yahudawa da nasara wanda kullum magana su daidai ne cewa suke lissa su yahudu ala shay wa qalat nasara lissa su yahudu ala shay wa qalat nasara lissa su yahudu ala shay wa qalat nasara lissa su yahudu ala shay ko wa qalat yahudu lissa su nasara ala shay قالت التسارى لم تزيلون وهم يتلون الكتاب duk suna karanta littafi wani ya ce ba da kan da yake ba wani ma ya ce ba kan da yake ba amma ba suke faɗin gaskiya ne kuma kan littafi suke karanta Allah ta baraka wata ala ce kuma kun ba ku littafi da nukan ga littafi da kan ya ku bayyana tun da zai ku hakika alqur'ani ya zo muku yanzu abin da ya rage muku kawai shine ku dauke shi ku aiki da shi in kun aiki da shi abin da ake nema na tsira za ku samu kuma kuka kawai da kai kuka kawo da kai ba ma nazara mun mai tsara ba wani ba ma nazara mun mun kaza bi ayatin lahi wa ne ne fi zalunci babu wanda ya fi zalunci ya kai mutumin da ya kirkiro kariya ya dangana wa Allah wanda da ba Allah sannan ya kawo da kai gaba ne ayo alqur'ani Allah wanda ya ce da sanu za mu saka musu da abu da suka kasance suna kawo da kai din nan za mu musu mummunan azaba in ana duniya ne mu kama su bi dalil wal qadli wal jizyati tare da kisa da kamu da kuma buga wasu jisiya da sababin ba ta rano ya zakura da abinda suka kasance suna kawai a yadda kuma ce Allah ta ba ka wata ala ya ce har yanzu nuna illa an ta ce wa mala'ikatu aw ya ce rabbuka aw ya ce ba su ayati rabbi ba su ayati rabbi yau ya ci ba su ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanu ma lam tukuna min min qablu aw kasabat fi imaniha khayra qul intaziru inna muntazirun Allah da baraka wata ala ya ce ai babu abin da suke jira har yanzu yi wani mai suke jira ne ai ma yanzu su nuna mugar su nuna ba abin da suke sauraro masu kare ta wannan illa an ta ce kul mala'ikatu sai dai kawai mala'iku su zo musu likan bi awaihi wanda za su karbi ruwoyin su aw ya ce rabbuka ko kuma Allah da baraka wata ala ya aiko musu al'amarin sa kuma ana azabu shine azabar sa aw ya ce ba da ayati rabbika ko kuma sashin ayoyin Allah da baraka wata ala ya bayyana musu ai alamatu shine alamomi tashin alkiyama dalar ala kiyamin sa'a wanda suke shirarwa da sacewa da kiyama za su tashi yau mai ya ci bayan ba ya tare bisa ranar da sashen ayon allah da bayan wata ala zai zo musu wani duru shamsi min magaribiya daga cikin alamomin akwai cewa rana ta fito ta yamma kamar yadda za su na bisi la ya fi nafsan imanin wa lam takun amalan min qabl ai nafsan lam takun amalan min qabl duk wata rai da bata kasance ta yi imani kafin zuwa wannan abu ba la yanfu nafsa imanu imani da bari amfani ta in dai a wannan ranar ne an riga an rubuta wa duba aw kasabati imani na khaira ko kuma ita wanda ba ta aikata wani aikin alkhairi wanda ba ta riga ta yi kafin wannan ruwan ranar da rana za ta fito ta yin wannan ba Allah ba zai bari ka aikin da in dai ba ta aikata ba sai ranar da rana ta fito ta yin ba ko ne ta ziro ya rasu da ta su saurara da abubuwan da za su zo illa mu ta ziruna ni ma ina nan tare da suna masu saurari a nan akwai maganganu masu a muhimmanci da ya kamata mu karanta wanda suke magana kan tashin alkiyama cewa ya ce ba su aya ta rafi wasu abubuwa wanda suka kasance sashin ayoyin Allah ta wata ala ne za su bayyana kafin kurbin sa'a ko kafin kiyamun sa'a kamar yadda kullum muke karanta idan mala'ika ya zo shi mala'ika ya zo ɗaukar rai to dama mun karanta a baya in na kafiri ne zai zo ne da mutum guda bakwai za su rika shi turin yan rakiya sai su an yi an kusan ku fi da rayuwar ko ku fi da kawo na ku gabaki ɗaya ku ba ku fi da rayuwar da suke cikin rin naku na ku ba ku yanzu kamar yadda muka karanta a baya shi ne in mala'ika ne ke ne au amru au amru au a au ya ji ba ayatin rabbi ko kuma sashin wasu ayoyin na rabbi ko ta za su zo su kuma wani malamai sun yi maganganu da yawa akan cewa tsakanin fara sa'a wadda suke shi na akan cewa kiyama ta zo kenan malamai sun lissafa su sun kai abubuwa kamar guda goma abu na farko da zai zo idan kiyama ta kusa tsayawa za a samu zuwan basiru da jihar yana cikin na farko farko da za su wadda ba da wata dabba da za ta fito ta ce wane dan aljanna ne wane dan wuce ne wata ruku wata ruku da wata abushinsa ita ma tana cikin alamar kurbin sa'a ita ce na biyu abu na uku akwai kisfin mashirki sai gabashi da kisfin ba na kama wani rana ke nan ba kisfin magaribi da kisfin wani yamma wata ma a kame ta ke nan sannan kuma ba kisfin da zira sun arab dukkan kasar laraba kuma a kisfin ta wadda khani da kuma zuwa wani hayaki wadda lori shamsi mai magaribiya da kuma fitowar rana ta yamma wa yajuju wa majuj da kuma zuwan yajuju wa majuj shi ne na tabbas da zara ko shi ne nuzulun isa sawa a nan isa alayhi salam da kuma wutar da za ta fito tana koyar mutane zuwa filin masha wannan alamu guda goma nan duka za su bayyana ne suna shiryarwa kan cewa lallai kiyama ga ta nan kusa ko kuma kiyama ga ta nan tana zuwa yau ya ci ba da ayatul rabbika ranar da wani abu zai zo wanda sashi ne daga cikin ayoyin da Allah tabaraka wa ta'ala zai nuna ku cewa kiyama ta zo kamar yadda za cikin hadisi cewa rana za ta fito ta yammaci wata rana da sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu abai cewa kusan inda rana take tafiya ne idan ta idan ta je ta bani suka ce wallahi ya rasulullahi wa sani ba Allah wa rasuluhu alam sai ce ranar nan tana tafiya ne ga matabbatar ta da dai ta karkashin al'ashi fa ta kharra sajidata sai ta tuma tana mai sujada ba za ta kushe tana sujadar nan ba har Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ita mai fita da ganki ki tashi ka tafi ila min hajji ki koma cikin da kika fito to wata zuwa da Allah ta shikenan daga wani lokaci sai gari ya waye sai ta fito tana mai haske daga inda ta fito sai aka da fito ta gaba wa haka da kullu yawmi haka take faruwa kowace rana bai za a rana za mu yi a min magaribiya to Allah tabaraka wa ta'ala yayin da fito da ita ta yamma habata sai Allah mun yi ya gane a wannan ranar da ba za ta san shi kowa wani ba da kulu ya rabi dirci Allah mun yi ina ne zan kowa Allah mun yi ce za ki tafi da can wani guri mai nisa ba ya kulu sai Allah mun yi ya ce mata yanzu kan za ki fito ne ta yamma to shi kenan a wani lokaci sai ya samu suka ce ya rasulallah halli zalika alamatu halli zalika ayatu akwai wata aya ko alama da za mu gani don wannan abun ya riske mu mu kasance muna zaune a wani lokacin yace akwai alamomi daga cikin alamomin shine ranar za su kace kwana uku ba ganta ba in ta kace kwana uku ba ganta ba to wanda suka rage suna dan taba sallah din nan suna sallah suna yin wasu abubuwa na karatu suna wasu abubuwa na tasiri suna wasu abubuwa na harkala da hailala din nan sai su je su taru a masallaci su bai kamata ba mu zauna haka ba rana kwana uku yau ba ta fito ba me ya faru ne to sai su je can masallacin su zauna ko inda suke ibada su zauna su yi su yi ta kaskantar da kai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala idan aka wayi gari ba za su ga ba za su ga ranar wahayi za su zauna tsakanin haka yana faruwa har kwana uku to idan kwana uku ya kwana uku ya shiga kamar yadda a cikin wannan hadisi da misali ya rawaito cewa hana bi hulaira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta tulu ash-shamsu min maghribiha abi hurairah ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa alkiyama ba za ta tsaya ba har sai ran da ta rana ta fito ta yamma rana za ta fito ta yamma kace rana ta fito kace menene alamar cewa rana za ta fito ta yamma sai ka karanta abubuwan nan guda goma cewa dajjal zai zo annabi isa zai sauko sannan ya juju wa majuju za su fito sannan dabban nan za ta fito su malamai sun ce dabban nan ne ta na ƙasa shani inda za ta fito inda fito sai ta dinga rubuta wa mutane wani dan aljanna ne wani dan wuta ne yadda ita zo kuma gidan ku zauta ta gidan nan biyan wuta ne gidan nan biyan aljanna ne a cikin gidan nan babu mummina a cikin gidan nan akwai mummina za ta dinga rubuta mutane wani abubuwa haka wasu malamai suka ce za ta dinga fitowa tana rubuta to wannan dabbar idan ta fito yana daga cikin alaman cewa sa'a ko kurbin sa'a ya zo suma dubin shamsu da magaribiya daga nan abin da zai kara fitowa shi ne ranar da zai da fito ta yammaci ko huwa a wani a yakin izami a wasu malamai suka ce ranar da za ta zara fitowa ta yammaci ita ce aya ta farko da za a fara gani cikin manyan ayoyi masu girman nan wasu suka ce a dajjal ne zai fara fitowa wasu suka ce a annabi isa ne zai fara fitowa wannan kuma malamai sun yi sabani ne saboda hadisan da suka kawo wannan labari hadisan suna da yawa kowa da irin yadda ya wajen kowa kuma da irin yadda ya kawo alhaji hali da yawa ina abubuwa suna cikin abubuwan da za su zo kurbi sa'a wanda dalib ala kiyamin sa'a suke shi ne ma kan cewa kiyama ta kusa ko kuma kiyama ta tafiya la ya ko nafsa imani wato duk lokacin da wannan abubuwan suka bayyana duk wata rai da bata riga ta yi imani ba abu abin da ke cewa kofar tuba duran da ranar da ta fito ta yamma to da ba daga har ko kuma tuba kenan ba wanda ba wanda zai kara tuba a karbi tuban nashi shikenan wanda ya riga ya yi imani ya yi imani wanda bai riga ya yi imani ba kuma bai yi imani ba wannan shi ma yana daga cikin wani hadisin da Safwan ya rawaito cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mun cewa wata rana rana za ta fito ta yamma don ranar da ta fito ta yamma za ta kai kamar tafiyan shekara 40 ko shekara 70 to in ku tafi wannan lokacin lokacin da Allah bada wata alaya da cikin mai da tasiri wannan kofar tana buɗe ne domin a tanin ne Allah wani da yake karɓar tuban mutane to amma ran da wata rana za ta ta gurin to za ta doce wasu kofar ne ayar kuma wanda ya zo cewa ana yi Allah cewa ina hirafin sa'a daga cikin alamun da ya yara masu girma domin ishinsu ne magaribiya fitowar rana ta yammanta wa kurkuci da batul arab da kuma fitowar dabban nan da take cikin ƙasa wannan aka ce wa ha gari a yi kuma sa wasa ba a san wanne ne zai riga daga ciki ba a wajen a wajen bayan wani hadisi ko suka ce ke daga cikin sunan ne da zai zo inda ya zo sai dai yanzu amma ba san ne ba san wanne ne zai riga ba amma ya zo cewa in aka waye gari rana ta fito zuwa ba to duka al'umma za su rikice babu wanda zai rike a lokacin illa ɗaya da tsohon nazir sai biyu ne ko za su rike da alazire haka aka faɗa a wani littafi ko aka faɗa a wani riwaya wata ruwan dabare sannan za a rage littafi na wanda ya kasance na addini wata jukul al'adu duka al'arba ko za su riga sun bushe sun daina rubutu kenan la yi za da fi hasanatin ba za a ƙara mutum kyakkyawa ba wala ya musulun sai ya jin kuma ba a tauye masa wajen mummuna ba wala ya kuma nafsan imanu halar da kuma hawa da kawai wasu malamai suka ce wannan shine fassarar wannan aya da take cewa duk mutumin da bai riga ya yi imani ba ko dole da bai riga ta yi imani ba ko dole da auka da bai imani ya kai to da zara ban da ta imani ba ba ma wanda ta kare ke na riga da ko ba to magana dai suna da dan yawa mun dauki wasu abubuwa ne kadan mun ga mata a nan wanda su da muhimmanci musan su za mu samu wasu ma masu fadin da ta ce la ayatu
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لا لست منهم في شيء إنما أمره إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون malamai sun ba kokarin da yana kan fasarar ayar nan da muka gaba- da ta gabata riwayoyi sun zo da yana hadisai wanda suke cewa abubuwan da za su zo guda goma da wasu sun jera su a jere sun ce daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza kamar yadda suka rubuta hadisai yantaziruna wanda ake sauraro tunda an ce a saurara Allah wani zai su saurara abin da ake sauraro shi ne wannan idan alƙiyama ta kusa tsayawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu sa'atu hatta hatta taron ashir alamati har sai kun ga alamomin nan guda goma daga cikin su akwai zuwa a dajjal wa hada dukkan da kuma wani hayaki wanda zai fito da kuma za a samu wanda yake wasu malamai sun ce shi wannan hayaki ya riga da ya zama ana cewa muna da me ne ke cewa mamale ne ko to wasu ce wannan abun shi kama ya riga da ya zo in ji wasu malamai tafsiri cewa mamale ne da ake cewa hayaki yana yawa yana yawa din na ko ta ranar da hayakin zai toshe ko wanda take fito da iskar da ake shaga dole da toshe wannan kwaimar to shi ke nawa na hayaki ya riga da ya gaba yake tafiya na abin da yake kawai sai kuma sa sai sai ta shafi yawa daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa ne mun faɗi wasu da zai daga ciki cewa akwai saukar shi dujjal akwai zuwan annabi isa akwai dafatul arfi akwai kuma kismewan gabashi akwai kismewan yammaci akwai zuwan yajuju da majuju akwai sama annabi isa akwai kuma fitowa rana ta yamma wasu malamai suka ce waɗannan abubuwa da aka lissafa da kuma wutar da za ta taso ita taso wasu alimai sun ce daga yaman za su taso da mutum za su kowa mutane zuwa ga filiyar kiyama wannan duk suna cikin alamomi hafi alama ta kiyamar sa'a wayannan su ne alamomin tashin kiyama ba da ma zahara wa ba da ma da mai sara tashin su riga sun bayyana tashin su kuma su bayyana ba amma da jari kamar shi da jari fa hada da jari da zai ishtagala fi duwar al'ad shi da jirgin da daularin domin kasashe suka shiga zance yanzu wakisul mashirik wal magharib da kuma kiskewan gabashi da yammaci kullu hada wa sa'a mirara ko da ke wasu abin suke wannan ya riga da ya faru da yawa ta karara wa karara wa ya juju wa ma juju daulatai wasu malamin suka ce ya juju da ma juju daulolin da guda biyu a cikin tani wanda suke da adamawa kabilatani guda biyu su riga suna can a gefe دولة الألف فاتحة جيبه وسيكون هناك دول على أيديهم أيضا وانا لك تنتهي هلكا وسي دول لك عنا يا سؤالين نسمع يوسف تياجوج وماجوج وسو turawa ne masu ja da yahud ne ko turawa nasara ko turawa ne yahud wasu ba da su faɗi wasu al'ana yanzu dai abin da yake wasu suka ce akwai su a can a ƙasar china a ƙasar china za su fito da su ba da fa'ulai ba kaya da juju wa majuju wanda da suka rike yanzu kan na yanzu da wasu su suna sa a kasar sin ne kamar yadda suka da suka faɗa wanda kuka ne ya ku aruba wanda za su kasance su ne halakan irin gabaki daya sai kuma a layi haula zai kasance a kan waɗannan mutane ne da za su haula yi duwal duk waɗannan daulolin fima wada zuwan lalina don marubo da tal'ar wanda suka wuce dinnan su ne da suka durkusar da daula ta larabawa da zama da وزمن العباسيين wanda kuma zai riga zo a zamanin abbasiya wanda kuma muna ganin da cikin tarihi abin da yake kawai yanzu daular da ta rike daular da bayajuju wa majuju ne za su zo tsoron da su wa yajuju wa majuju aksar fitatan da musulmina yajuju wa majuju su ne suka fi fitina musulmai ga baki daya kazalika dukhan haka ne shi ma na hayakin nan da zai zo wa nuzul isa wa khuruj dabba da sauko annabi isa alaihi salam da fitowar dabban nan da za su rubuta wa mutane wani ne mutane wani ne aljanna ne wa shuruq shamsi min maghrib da kuma fitowar rana da za su fitowa ta gabar ta fito ta yamma to wasu malamai sun kara ma wannan hadisi da kuma bayyana ba hadisi fi ba hadisi a wani sashen hadisi da yawa wanda malamai suke karanta mana ko suke rubuta mana نعم والعلامات التي إذا زال منها إذن وجه علامة تبين لك تقول أن العلامة أن أن تغيير أن تغيير العالم شيء تركي تام العالم جواكي ليا يقوم فاروا كم كوسوا أن الإنسا تزور الدجال تفتح غرانا تيما إلا الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى ياتي zai karbi tuban mutum malam yogariyar mutukar bai zo yana cikin gargara ba in ga lokacin cikin gargara Allah ba ne bare da tuban gaba to wannan lokacin da mutum zai zo yana gargara kuma shine lokacin da ana daukar ransa kenan ran ya riga ya gargara to abin da ke gaya masa ba baya gaya da duk abin da ya sani ba bai san su ba illa ma sha Allah sai abin da Allah bane da tabbatar su lokacin da ya zo mutuwa din to malam yogariyar babu tauba mutukar ba rubuta ko wannan tuban da ba sai da Umar yace ya za a gane cewa kofar nan an rufe ta restaurant ne ce a tana da alamomi daga cikin alamominta shi ne za a ga cewa idan wannan ranar ta tafi za ta tafi kamar shekara arba'in ne ba a ganta ba la'adar babu wanda zai gane wannan ba sai wanda suka kasance suna cikin bauta wa Allah ko suna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala bauta to su ne kawai za su gane ba sai su zo masallaci su taro su ta kaskantar da kai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sun ga rana ta daɗe ba ta dawo ba ana ta duhu ba a haske Allah tabaraka wa ta'ala sai su kawai da cewa a wannan lokacin babu wanda za a karbi imaninsa au kasabar imani a khairar sai dai idan da ta kasance ta riga ta aikata wani aiki na aka yi kafin zuwa wannan lokaci alim sallallahu alaihi wasallam kulincin zai wuce musu da su saurara yanzu abin da suke jira ko wanda namu suke jira inna muntaziruna mu ba mun kasance muna sauraron wannan rana ce tun da zai da fara kudina Allah ta bada kuma ta'ala ya ce inna da zai da fara kudina wa kanu shi'a wa kanu shi'a zanta minhum fi shay'in إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما عملوا ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون الله تبارك وتعالى يجي إن الذين فرقوا دينهم سنمتعين أن سكر الربا دينهم بالتلاهي yayin da suka sassaba hajjilu ba da kuma zarafu ba da suka shigar da wasu abubuwa suka fi da wasu abubuwa suna zaba Allah ta baraka wata lafiya a cikin nuna bi ba da kitabi wata kuma bi ba وذوق ديك الإيمان لسائر الإسلام يقول أنا أبو تبزاج وكانوا شيئا سوى من التفياء جماعة جماعة وانه وإن نسونا وانه وإن نسونا وانه وسمع لما سوى سيئة فعلا وصولا له أي تركوا دينه سوى الدين سنا سلمنا الذين هم يقولون كمرسيس الإنسا وسمع لما سوى سيئة مكانا هناك وهم اليهود والنسارى سوري يهودا والنسارى لست منهم في شيء يا رسول الله فلا تتعرض عنه فلا تتعرض له kada ka jiji su musu ba ruwanka da su inda ba an rubu ila Allah al'amarin su ya koma da zuwa ga Allah sun mai da biyu da akhirati Allah da baraka wata ala zai ba su labari bi ma ka bi aluna da abin da suka kasance suna aikatawa ko da zai bi wanda saka musu da shi wannan wahala ba su ku da ayati sai malamai suka ce wannan aya an so yake ta ne da ayar da ta sauko cikin sura da cikin sura bara'a na
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون na Allah da baraka wata ala ya ci gaba da cewa wata da nasarci ban za a bi nasarci karu ashirin wasaniya duk mutumin da ya zo da kyakkyawa guda daya wasu ma da yasu fasar hasanatu bi la ilaha illallah cewa la ilaha illallah ya tusa hasanatu a nan karu ashirin wasaniya zai samu kwatankwacin ta guda goma ta wani da za ta baraka wata ala kyautu da mu ashiratu tana mutum zai rubuta masa goma na wannan kamar yadda shi tafsirin jalalai ne su yi ya rubuta wasu ramu abinda yake dare shi ne an tafka a lazariya za ta ci gaba da zama a kan yin ya faɗe sannan kula wasu na cin dakilar tafiya da da aikin da ake aikata mai kyawu zai shiga cikin wannan bidalili hadisi saboda wani hadisi na nan sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha tabaraka wa ta'ala kataba ala nafsihi rahma Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta rama a karan kansa wa matahammar minkum bi hasanatin duk mutumin da yake da ya niyyar aikata kyakkyawa a cikin ku falam ya amala sai Allah ubangiji bai ba shi iko ya aikata ta ba kutibat lahu hasanat kutibat lahu hasanat ko katabat lahu hasanat an karanta za a rubuta masa kyakkyawa da wannan annama amala abu abila kamar cewa ya aikata ta ne kayan yi aikata aiki kyakkyawa sai ba ka samu damar kayan aikata ba ana bakin zai rubuta maka kyakkyawa da ita kuma hamar da sai ya ce duk mutumin da ya yi mutum da aikata aiki mummuna malam ya amana bai samu dama ya kata ta ba don tuntun alai ba za a rubuta masa kowa ba ba za a rubuta masa aiki mummuna ba kuma amina idan kuma ya samu dama ya aikata aikin mata zuciyar su zane da ya shi nafsu su zane da ya shi aikata wani aikin za a rubuta masa ne sai ya tuwa ya zato mummuna guda daya wata za a sai ya ce sai ya tuwa su kamar da alƙur'ani ce duk ke sakamakon aikata aiki mummuna za a ruga masa mummuna su irin ta guda ɗaya ta kaɗai wa man amila bi hasanati duk mutumin da ya aikata kyakkyawa fa lahu ashru amsalha za a ruga masa kyakkyawan nan kwatankwacin da guda goma aw ila mi'atin dhibi har zuwa ninninkawa sau ɗari bakwai aw ila aksara min dalika ko kuma har zuwa miliyan biyu kamar hadisin da hadisin a bawa da yake bane zalika wannan annan nasar amarat bi suri wa sama Allah wannan da Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta da nasu nan ne da muke cewa sa amarat bi suri wannan su karin shi ita ne tana nan kamar kasa ne a cikin da akwai tabi sasu akwai wani guri mummuna wa karu ka aidin shi ma shi ma zuciya kamar kasa yake akwai dai wasu akwai guri ke kyara akwai guri da ke tsirar da abu mai kyau wallahu tabaraka wa ta'ala ya qul Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗin cewa wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi lalle gari da yake mai kyau ko tsarkakeke ko gonar da suke da kyau tana fidda ƴaƴanta ne masu kyau amma da izinin Allah tabaraka wa ta'ala wanda fi khabusa wanda ya riga ya lalace kuwa la ya huce ya lalace da ba shi da komai sai abu lalacance ma'ana abu mai kyau shi yake bi da mai kyau ne ce kuma ba da mai kyau ya haɗa a nan bukata saboda haka a amal alkhairi saboda haka aikin alkhairi daga zuciyar mutum ne yana fita ne daga zuciyar wani zuciya ba ta horo bidin da rabbi yana fita ne yana tsiro yana tsiro yana ƙara yawa daga zuciyar mutum ne mu da aka ana ninninka masa shi wa amal nafsin amara amma lokacin da nan ɗarwar da ke nafsu amma da suke aiki da su da mummuna da wasu min ardi kalisa su da dare daga a kasar nan mara kyau za a musu ila nake da wanda muka ce ba ya fitar da komai sai abu mara kyau wallahi da baraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya raba wannan abubuwan a cikin wannan aya cewa man ta'a da hasanati fa lahu ashru amsalha annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace Allah ubangiji na roƙa ya rubuta ummati Allah ubangiji ka kara wa ummata ونزل في آيات سورتنا سوى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل هبة نبات سبع سلاسل في كل سبلة مئة حبة والله بذلك لمن يشاء. لوكتين دون آية سوكا cewa man da ga nazarin fara washin amsaliha duk mutumin da ya zo da kyakkyawa guda daya Allah tabaraka wa ta'ala ya ninka masa su guda goma zai ninka masa su guda goma annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ya rabbi zid ala ummati ya Allah ba gidi ka kara umma ta wannan to sai ayan nan suratul baqara ta sauka wa sallal ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama sali habatin nabatin sab'a sanabila fi kulli suratin ka tuhaba wallahu yahdi man yasha cewa Allah ba gidi zai ninne ka muku yanzu biye da guda goma ai kamar misali mutum ya dauki kwayan gero ko kwayan dawa ko kwayan maiwa ya je shuka shi a gona da kwayan gero ko kwayan dawa da ya tashi sai fi da kaluka guda bakwai a cikin kowane kayi sai fi da zangarniya guda daya a cikin kowace zangarniya ta fi da kwaya guda ɗari wanda ubangiji ya ninka ma daga daya zuwa guda bakwai daga guda bakwai zuwa ɗari bakwai allah ubangiji yana ninkawa fiye da haka allah ubangiji zai ninka fiye da haka a shi wancan hadisi na wannan aya ta ɗari bakwai kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rabbi zid ala ummati ya rabbi zid ala ummata Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ana wani sai ce man zallafi yuridu Allah ta da hada ku ila yi kula wata dama kafiya Allah ta baraka wata lafiya kana sanar da wannan aya cewa wane ne zai ba Allah ta baraka wata aya bashi sai ya ninka masa ninninki mai yawa al'adar tasirin ninninki da yawa a sauran sanin biyashi wanda ya fi kula da ribo bai din nan faƙaɗa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rabi zai ala ummati rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya kare cewa Allah ba ki zai so ka tsara al'umma ta za ka kara suka da ayan nan take cewa inna ma yuqta sabilul ajrun bi ghairi hisab Allah tabaraka wa ta'ala yana dinkin ka mutane masu hakuri ladan su yana ba su ne ba tare da lissafi ba ma'ana yana ba su ba tare da lissafi ba ai bila hasri ba tare da alisa ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai da biyu billah la ilaha illa allah kullu allah bi jabal wa dalika jazaa'u kabirul umma wannan shine abin da ake nema ga al'umma da baki yake da cewa mu ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam din nan shi mai so al'ummarsa ne kuma mai newa al'ummarsa ƙari ne a cikin gurin lokaci wal hikmatu bi zalik na na hikima a cikin wannan cewa shi mutum dama mutum yadda yake akwai nafsu a cikinsa akwai kalbu akwai ruhu akwai sirru ma'ana abubuwa guda hudu da ke nan kamar yadda kullum malami a arabi suke faɗa ko kuma masana Allah ta baraka ta'ala kamar da martaban a girge yake shi kuma girge dama kullum a wajen malamai hisabi arba'u balati yana da martabobi guda hudu akwai abin da ake cewa babu ahadi babu ɗaya akwai babu asharati babu goma goma akwai babu yayi babin ɗari ɗari akwai babin alaƙi akwai babin dogo haka ne ko in ji wani misali waɗannan abubuwa guda hudu kullum su ne a wajen su ko dai babin gidan ɗaya ko gidan goma ko gidan ɗari ko gidan dubu dubu to idan mutum ya du- idan mutum ya buga ɗaya a cikin wurin da ake buƙatar ɗaya ai abin da ya kasance guda ɗaya ne kawai idan ya buga goma a gidan goma goma za a samu idan ya buga ɗari a gidan ɗari ɗari za a samu to idan ya buga dubu a gidan dubu ma dubu za a samu faman amina sai a can faman amina sai a can hada min babin nafsi ko babu a hadi to duk mutumin da ya aikata mummuna guda ɗayan nan yana cikin babin guda ɗayan nan saboda kamar alin mai kawo sa na saboda haka wanda za ku sai ya ce sai a tun shi da ake da za ku sai ya da za ku sai ya ce sai a tun shi da guda ɗaya za a rubuta masa faɗa wannan ta ga nasa nasi duk mutumin da zai ce kyara har da mun babin kalbi ma'ana ya riga ya wuce da nafsu kenan ya shigo kalbi shi kuma yana babu ashirat ne mun ta ga nasa nasi balau ashin amsaliya shi kuma za a buga masa ne da guda goma goma saboda kan an buga guda goma goma gidan goma goma zai samu wanda za ka rawa fi babin fi babin ruhu idan aka shigo cikin babin ruhu kuma za a buga masa ne fi babin ainihin shi na kuma na ɗari ɗari ne za a buga masa saboda haka in an buga ɗari zai samu ɗari ne a wannan wuri ɗin to wanda yake cikin sirri kuwa za a buga masa da babin dubu dubu ne idan an buga masa da babin dubu dubu nan ko dubu za a samu ba da ainihin halin dai ana gaya mana cewa duk mutumin da ya aikata aikin alkhairi Allah ba ta wata ala yana ninninka masa bin ahadin mula'amatan ko kuma bin abin kasira Allah mun tana ne ga wasa ne saboda haka man ta'a bil hasanati fa lahu ashru amsaliha duk mutumin da yazo da kyakkyawa guda ɗaya Allah mun zai rika masa sunan guda goma al'abu idan qama bi hasanati idan mutum ya tashi ya kawo guda ɗaya kyakkyawa wa idan Allah mun zai ba shi mutuntun da ne guda goma saboda haka in guda yin guda ɗaya za a ba shi guda goma a babin yana babin nafsu kenan domin nafsu tana da hawa hawa akwai nafsul amara bil su'i akwai nafsul lawama akwai nafsul mulhama akwai nafsul bardiya akwai nafsul mubayyana akwai nafsul radiya nafsul nafsul nafsu guda shida ne kamar da malamin tafsiri kullu suke ba ita nafsul amara ita kullu aka ta yi mummuna take yi amma ita nafsul lawama ita wani lokaci in ta aikata aiki mummuna tana zargin kanta lafsu bi lafsu bi nafsul lafsu bi nafsul lafsu yawmin kiyama lafsu bi nafsul lawama sai ta dinka zargin kanta me yasa ta aikata abu kaza to sai da zai zubar da take aikata mai kyau ita kuma nasu murama ba da ma mafi jurawa wa tagwa wani lokaci za ta aikata aiki na fajirci mara kyau musulmi ne ke aikata aiki fajirci wani lokaci kuma zai aikata aiki mai kyau ko aiki mutane kirki to a wannan matsayin in kana nan akwai nasu da ake ce mata murama kenan don kawai nan za ka zo nasu da ake ce mata a nasu ya yi ta nasu mulbayin nan kuma mutum zai kasance nafsu nawa da take da nutsuwa sosai ya yi da nafsu mutmain na irzi ila rabbiki idan ta kuma zuwa ga Allah bangiji da za ta zama nafsu radiyatun ne za ta fara hawa daga radiyatun kuma sai ta zama nafsu mardiya to kamar haka haka hawa cikin jima da rai Allahu a'lam na Allah ya wa ta'ala shi gaba da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mana ne wa kuma ya rubi kuma ya rubi kuma ya roƙa ya roƙa an tsaya to shi ne a wani hadisi a nasarar alisalar yake cewa wairun liman galbar a hadu a shahu azaba ya tabbata ga mutumin da ɗayansa suka rinjaye goma goma sa in zunubi ka aikata ko sako guda ɗaya za a rubuta ba amma ka dinka aikata ɗaya ana rubutawa tare da cewa mala'ika da kibu da ka a rubuta sai bayan awa shida awa shida ka kasa tuba ana rubutawa ɗaya ɗaya ka suka taru suka rinjaye goma goma ka kaɗa wannan mutum kai ka kare wa ba asara Allah ba ji da tsare mu da asara نعم ثاني أسئلة إيه؟ بس أنا قاعد بكاري ما بدي لي ما بدي لي لو بدنا بكاسة بيان أكو أقول eh izin ne a bashi gadi ba akwai bayanin ne yana da muhimmanci ana makaranta shi saboda muna bukatar ce saboda bukatar da ya mutu da shi sura ne ba na amma na addu'a
Thank you. وجعل لنا إماما ونورا
إيمانه
ana tunatar da yan uwa kuma